من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا تقص وتن رمضان hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1445 wanda ya daidai da 18 ga watan uku miladiya 2024 Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa dan dai ba manta ba muna cikin wannan sura mai albarka suratul zumar wanda in ba manta ba mun yi magana akan babba abin da take karantarwa shine mutum wato ya karanci tauhidi aqidar tauhidi saboda da ita ne za a samu imani da taqwa waɗanda waɗannan abun guda biyu imani da taqwa su kadai ne abin da mutum zai tanada ya kare kanshi daga shiga wuta muna roƙon Allah ka kare mu daga shiga wuta dan tsarkin sunayenka idan mutum ko ya zama ya kare kanshi daga cikin shiga wuta kenan ya zama cikin fa'izuna ko kuma al-muflihun shine wanda an kare mutum daga cikin abin da yake jin tsoro sannan kuma ya rabauta da abin da ake so a samu shine a samu aljanna wato idan mutum ya zama Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake shi an kare shi baya daga cikin yan wuta kuma sannan ya zama cikin waɗanda suka samu aljanna domin gidan nan dai can guda biyu ne wanda labudda minha dole ne cikin gidan nan guda biyu sai mutum ya kasance cikin guda ɗaya wannan shi yasa da muke lissafowa ranar nan cikin dawahil maut abubuwan da ke firgita mutum lokacin mutuwa aka ce abu guda biyar ne a wani wurin aka ce guda uku ne idan muka ɗauki masu biyar ɗin ko masu ukun za mu faɗi ukun ko mu maimaita domin mun sha maimaita su sai dai ana cewa ma ta kurera ta karrara idan aka yawaita maimaita abu sai ya tabbata a cikin zuciyar mutum an ce farkon abin da mutum zai ɗimauta shi wanda bai taɓa ganin irin shi ba a rayuwarsa gaba ɗaya shine ranan da ya ido hudu da mala'ikan mutuwa lokacin da za a karbi ran shi ran nan mutum tun da yake ganin tashin hankali ya taba ganin tashin hankali kaman wannan ba kuma lallai duk wanda ya ga mala'ikan mutuwa da sifar shi ta mala'ika to ran nan mutum ya san ba zai ƙara wata rayuwa ba ta ƙare kenan ba wani maganan yadda za a yi ran nan a ba da wani abu na lallashi ko a ba da wani abu kowane iri ne wanda zai sa ran nan a ƙyale mutum ba zai ƙyalu ba an riga an gama kenan shine na farko sai dai wanda Allah ya sauƙaƙe masu za a ce masu kada su ji tsoro kuma sifansu ta bambanta domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan akan muminai yanda za su ga mala'ikan akwai tashin hankali amma za a ba su hakuri a ce da sauƙi ku kwantar da hankalinku wanda ba haka ba kuma za su ga irin nasu Allah ka tsare mu abu na biyu shine lokacin da mutum ya gano domin da an ga mala'ikan mutuwan nan to daga nan mutum zai gane in an cire ran nan yau ina za a nufa idan zai samu rahama zai gane ta yadda ya suka haɗu da mala'ika yadda ya shigo wurin da yadda ya iso to daga ganin shi mutum zai fahimci cewa sifofin da ya gani akwai alaman za a samu rahama ko kuma ba za a samu rahama ba mutum zai gano yau ina zai nufa kuma ba yadda za a canza abu na biyun waɗancan da za a ɗauko shine lokacin mutum zai tuno kuma duk abin da ya mallaka yau zai bar shi kuma ko menene kake da shi ko kike da shi mutum zai tuno yau ya gama tari amma kuma zai bar shi ya zo duniyan nan tsirara yau kuma zai batta tsirara hannu buɗe an ce sadda zai fito masu magana suka ce zai fito da hannu dunkule alaman zai samu zai rike zai rowa yanzu kuma idan ya tafi zai tafi hannu buɗe alaman ban ɗau komi ba haka na tafi sai ya buɗe hannu a ganuwan shi buɗe bai riƙe komi ba kowa ya gani yadda na zo haka na tafi ba komi ba ya damɗe hannu ba komi a ce to mutum zai tuna wannan sannan kuma abin da ya tara nan da zai bari yau yau za a tambaye ina ya samu ina ya kashe shi hudu kenan na ƙarshen shine sadda aka taɓa ran sadda aka ɗan taɓa ran shi ya ji alaman za a cire ran sannan mutum zai ji masifar da tun da yake bai taba ji ba magabata an tambayi su sahabbai ma aka ce yaya suka ji lokacin da za a cire ran nan wani ya ce ya ji da aka taba mai rai sai ya ji kaman a ce a ɗauki waina kwai ne a soya ta cikin farantin kwannan ana soyawa ana juyawa kamar haka ya ji da aka taba ran wannan za a ji shi yasa wasu aka ce idan aka ɗanɗana mutuwan nan mutum da zai shekara ɗari to inda a duniya ne ba zai daina jin raɗaɗin wannan abin da aka yi ba wani malamin ya ba da misali ya ce idan wani abu ya taɓa jikinka to an tsikare ka ne da allura ko yanzu akwai babba mai kuka allura babban mutum mai kuka allura wanda in aka ce za a yi mai allura sai ya yi kuka sai an dirike shi babba sosai ba wai 'yan ƙananan yara ba babban mutum akwai wanda in an zo mai allura sai ya yi kuka saboda bai so a taɓa jikin nan to yanzu wanda ke kukan allura ran da aka bugai da guduma fa to idan kana so ka gane abin sa yatsanka a wani wuri ko a ƙofa ko ƙofan mota ko ƙofan shiga gida ka sa yatsanka ka datse shi da ƙofar ka ji ko kuma in wannan ba zai yi ba ka sa yatsan akan dutse ka ɗauki guduma ka rabka ma yatsan ka ji abin da ka ji lokacin da ka bugi yatsan nan ya ji zafi yana kai ma rai ne saƙo cewa an taɓa shi ya ka ji wannan zafin to balle radda shi ran ne za a taba yanzu wannan sako ake kai mai cewa an taba shi in ka ji masifar da zaka ji a lokacin nan kai mari wannan in wanda ya iya mari ya mari mutum in ka ji marin nan mallan kana iya ka ji kawai ka gama kaman sama garin na juyawa ko ka ga wasu taurari ko ruwa akai ko me akai mari kadai ya isa sa kwanaki da na bada misali nan na ce wa mata kakku yadda a mare ku wata ta ce wallahi mallan ka ce masu ai in aka mare mutum har wasu taurari zai gani kaga ta taba gani kenan aka mare wanda ya iya mari in ya mare ka akwai wanda in ya mari har sai hakori ya fito saboda mari to zaka ga wani hadari hadari lokacin sai ka dade kana ganin abun nan ne kana ganin abun nan ne wani da aka nushe shi ma ta yi ta aka ya ce kawai a haska mai fitila ma da rana ne fa ya ce a haska mai fitila ya dauko hulashi ce da Allah ya damin toci latin nan na yi waje don suka wanda ke nan wancan alarama da ya ji nushi eh ya ji eh yawwa yawwa kaji ba alarama kaji alarama na faɗi maka yadda aka yi komanda ya ce wai wai rikamin guda in ji da guda da duk guda ne shi ban ruwan hannu da ya ji nushi ya iya boxing ne shi da ya ba shi kif kif a fuska ya ji naushi da aka zo aka ce kai kowa ne wani haɗa ku ya ce kai dai yanzu rikamin guda in ji da guda rikamin guda ya ji da guda yanzu ana mai ruwan hannu ɓalar ma an ya ce yanzu guda ɗaya ka bi? ehem to gadi sai shi abokin ya ce a ai guda ne kaɗai shi kai ma ruwan hannu bayan an riƙe cin ya ce to an riƙe to ya ce to ya damin toci latinka in ɗau hulata da rana tsaka da an kama toci lari ya ga hule ya ga ina hule shi ta faɗi ya ce yau ai da rana ne yanzu ya ce ai yanzu ya ce yanzu duk mutum guda ka wanga bugu to ka gani fa saboda ya ji abin sosai kama misali ne kawai muke badawa idan ka kalli wannan misalin yau a ce dan adam zai iya ma wani abun da zai dan taba jikinka ka rude ka ji ba yanzu insecurity suka kama mutum aka ce mai zai magana aka ce ba zai yi ba za su ce ha zai magana idan suka je kawai suka yi wani abu guda ɗaya in ya fara magana har wanda ba tambaye ba sai ya faɗi ko wucewa ka zo sai ya sa da kai a ciki ma saboda ya ji masifa ta ya rasa ta inda zai sa kan shi sai dai su da yake personals ne ko sun je na wannan sambatin sun san abin da za su ɗauka a cikin maganan amma da za ka bi ta wurin ka wuce zai ce da wannan ma saboda ya ji wuya kawai shi yanzu neman yadda za a iya fita kawai ke to ya jama'a ka kalli ranar da za a ce mala'ika ne ya bugu guduman da mala'ika yake rike da ita in aka tara aljanu da mutane su daga guda ɗaya wallahi ba za su iya ba su daga wannan guduman kawai su daga ta kawai daga ƙasa zuwa sama wallahi ba za su iya ba kuma ga mala'ikun nan ga sunan zabaniya wannan malam suna rike da ita bila sai dai iya ganin mutum baka isa daga sama ko daga ƙasa ka iya kallon su ba in ka kalli sama baka iya ganin iyakarsu in ka kallo ƙasa baka ganin iyakarsu haka suke ga chains banda gudumomi da suke rike da su suna rike da sarƙoƙi na ɗaura mutum wanda manzon Allah ya ce sarƙan nan guda ɗaya da za ta ɗan gutsure ta faɗo duniya wallahi sai ta shanye ruwan duniya gaba ɗaya kuma ba za a ƙara fitar da wani abu kore ƙasa ba za ta ƙara fitar da koren abu ba yau a ce a naɗa wa mutum wannan kuma zira'uha saba'una zira'an aka ce tsawonta zira'i saba'in za a nannaɗe mutum sai an mai ɗaurin goro to waɗannan abin su ne suke gabanmu wanda ya kamata kowa ya rika tunani ran nan wanda in an taɓa wani wuri zai ji torar da aka taɓa shi fa to shi ne jiya aka ba mu labari nan aka ce ku kwatanta irin wannan ranan ranan da mutum za a sa shi wutan nan sannan sai an ɗaure mai hannuwa ta baya sai an ɗaukai da ƙafafu sannan a jefa shi cikin wutan nan sannan a ja shi a kan fuska fuska tana daga wurin da mutum ya fi kariya ko ta ina ba ya so a taɓa ta har a shari'a cewa aka yi idan mutum ya zama ɗabi'arsa kullum ya mari matarsa a fuska idan ta kai ƙara wajen alƙali sai ya raba su sai ya raba su saboda mutum ya gama zuban komi ya gama ko kai da wani saɓani ya haɗa ku idan ka mare a fuska ina aka je gaban alkali laifinka na daban ne marin fuska ya fi kamare a baya ya fi ka doshe ki ko ina akan in kamare shi akan fuska saboda fuskan nan ana ji da ita katimin mata yadda suke kashe kuɗi saboda ita za ta iya zama bakin madubi saboda gyaran fuskan nan ta ci awa ɗaya amma ba ta iya cin awa goma awa awa minti goma kuma ta yi nafila raka biyu amma in ta zauna gaban madubi saboda wannan fuskan za a yi ta mata ado a goge a ƙara a sa wata kilinza a sa wane ne a goge ta a goge in ka ta ga ƙurji bisa fuskan nan to masifa ta kai masifa to ranar da za a sa mata gudumomi fa sai mutum tunanin wannan tunanin yadda za a yi waɗannan abin nan da fa ana zuwa makabarta kuma a ji abin da ke faruwa a makabarta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya inda ba dan ina tsoron kada ku daina rufe ƴan uwanku ba da na roƙan maku Allah idan kuka je makabarta ku rika jin abin da yake faruwa kamar yadda nake ji yace da na roƙi Allah a baku ku ji me ke faruwa a makabarta amma idan kuka ji ba za ku ƙara rufe kowa ba kowa ta kanshi zai ta yi ba za ku ƙara rayuwa mai daɗi ba shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace sai aka hana at-taqalani mutane biyu bangaren halitta biyu da aljanu da mutane sai aka cire mana kada mu ji me ke faruwa a makabarta inda ba da haka na madara ba za ta daɗi ba to sai mutum ya tuna wannan shine jiya muka ce to idan mutum ya samu tauhidi da imani ya samu imani da taqwa ya samu kariya daga duk wannan masifa to sai aka ce to yanzu wanda yayi wannan a kwatanta shi da wanda shi ranar lahira bai nemi kariyan nan ba da fuska yake tara wuta shine na jiya afaman yattaqi bi wajhihi su'al azabi yawmal qiyamah shin wanda ke tare da fuskar shi yake tarba azaba ranar tashin alkiyama ana kwatanta shi da wanda shi ko Allah ya bashi wannan kariya abadan la yastawiya ne ina fata an gane to shine muke taqibi muke dorawa wanda bai imani ba bai aiki na kwarai ba zai sha mamaki ranar lahira za a gani kuma an ba mu labari yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakum al yawma jannatin tajri min tahtiha al anhar ذلك هو الفوز العظيم ranan lahiran nan ranan kiyama ranan ne zaka ga muminai muminan ka ga muminai maza da muminai mata suna tafiya cikin hasken su suna murna wannan shine bishara abin jin dadi aljanna ce wadda ruwa na koramu suna gudana ta karkashin ta kuma za su dawo ciki wannan shine babban rabo amma a ranan kuma yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladheena amanu zuruna naqtabis min nurikum قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا هي مو... أن... ولا من الذين كفروا ma'awakumun nar hiya maulakum wa bi'sal masir haka aka ce mu'minai ga su wannan su ma ga su sai auna kuma kaman wannan ne su mu'minai kun ji nasu haske na tafiya ta gaban su lafiya lau hankali kwance suna tafiya da haske su tsallaka su ko munafikai su taho ba haske dulum baki kirin wurin dan sirati baki kirin ne yake baki wulik baka ya daga tafin hannunka ma balle ka gani sannan ga rintsin jama'a cinkoson jama'a sannan ga gadar da za a hau siririya ga ta siririya ga ɗan karen kaifi duk wani abu mai kaifi wannan gadan nan ta fi shi kaifi sannan kuma bayan haka nan ba wurin riƙewa da ga duhu sannan ga kowa so yake ya wuce da sauri don saboda wurin ba daɗin wuri ga cinkoso sannan kuma mutum ya san ƙasa wuta ce da mutum ya bari ya zama ya san wuce to haka za a bi a wuce sai da haske hasken nan aiki ne abinda mutum ya yi na haske shi zai zai tsallaka da shi saboda haka a lokacin ne munafukai za su koma suna cewa kai abun nan su fara ihu su kira waɗannan su ce ku jira mu ɗan bi cikin hasken ku mu wuce ku taimake mu mu samu mu bi cikin hasken ku mu samu mu wuce ce a'a kowa yau da hasken shi yake tafiya ku koma baya ku samu hasken ku ku biyo cikin hasken ku ce a'a to suna neman yadda za su yi dole su koma suna komawa to ga waya nan kuma ta kawo siminti saboda haka za su yi kuka su ce to yanzu shikenan yanzu ku koma ku nemo haske su koma su koma su fara malam sai su je su duba hasken nan shi suke nema sai a sa katanga tsakanin su ana sa katangan nan a tare su inda ya fuskance su wuta inda ya fuskanci mumine haske su fara ihu suna ce abokan mu ba tare da ku muke ba muna tare da ku ne ku ce a mun sani haka ne amma kun rudi kawunan ku da aka gaya maku aka ce ku yi aiki ga abin da ya kamata ku yi ku yi abin da ya cancanta kun ki kun bari mai rudi ya rude ku shine shedan to yau ba magana no compensation ba maganan ka ba da wani abu yau a kyale ka wanda ya ga wannan wutan da shi yake da duk duniya da abin da ke cikin duniya aka ce ya bada saboda kada ya shiga wallahi zai bada ce yau ba komi yau babu kwamfansi kowa ya je kawai ya ce wannan makoma ita ce wuta saboda aka tamu nana ta zama makoma saboda aka irin waɗannan su ake so mutum ya rika auna a zuciya shi don ya yi tunanin ya za a yi don haka ba zai yiwu a kwatanta ba kamar yadda muka ba da misali jiya a ce to wanda zai je ranar lahira ya ta kare wuta da fuskar shi ta fuska zai fada cikin wuta ba a kwatanta shi da wanda ya imani a ranar za a ci ma azzalumai su dandani azaban abin da suka aikata saboda haka waɗannan su ne suka ƙaryata game da magana azaba sun ba su yadda ba dan inda mutum ya yadda zai aiki zai dage to yau ga abin nan nan shine aka ƙara ba mu misali bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا خلقا لرجل ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون نعم بارك الله فيك ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce haƙiƙa mun buga ma mutane misali kamar yanzu yanda muka faɗi waɗannan misalan nan to ai kaɗan ne muka gutsuro na cikin abin da muke fuskanta mun buga misalai da yawa ma mutane cikin wannan alƙur'ani ana bayyana masu ga misalin ƙurunul wanda suke almawadiyya ga waɗanda suka wuce zamanin da ga na tsakiya ga na yanzu ga nan gaba ma abin da zai faru duk ƙur'ani ya zo da waɗannan misalan muna buga waɗannan misalai a cikin alƙur'ani ne a min kulli masalin na kowane misali na al'ummomi da abubuwan da ya same su don a ji waɗannan ƙistoshi saboda in Allah ya taimaki mutum ya ji ya yi tunani waɗanda suka yi aikin alkhairi ga sakamakonsu sai ya irin shi shi ma ya samu wannan wanda suka yi mummuna ga sakamakonsu mutum ya ji ya kiyaye don kada ya shiga cikin wannan hali wannan shine muhimmancin da yasa ake ba mu kissoshin na cikin alqur'ani la'allahum yatazakkarun ko mutane za su wa'azu in sun ji waɗannan kissoshi ko sun ji waɗannan abun nan wannan abu da muke inda muke karanta wannan cikin alqur'anin nan qur'anan arabiyya qur'ani ne da larabci aka yi shi wanda shine harshen da yafi kowane harshe fasaha yana faɗin komai a bayyane babu baubauci a cikinsa abu ne a tsaye gaira zai waje babu wani bauɗaɗɗen magana a ciki wanda za a ce a faɗi maganganun da ba gane ba zaman ni ban gane ba ko kai baka gane ba bai nuna cewa magabata ba su gane ba in aka bi su wanda suka san abun za a ji shi tangaram ya fito fili inda ya ɓace ma a ciki wasu sun san shi tangaram zai wajen la'allahum ay yattaqun ko za su kare kansu mutum yayi takawa kun ga ba mun faɗi takawan nan da imani sune kariyar da zai sa mutum bai shiga wuta ba to duk mai hankali zai tsaya ya tunanin ya samu wannan imanin ya samu takawa kuma yanzu din ana maganar nan na hangi masu bacci ina gani ga masu wani ma bai ji ba har yanzu ma yayi baccin yayi nisa wasu suna ta bacci daga zama ko ina ba je ba sun kama bacci ana maganar shiga wuta wani shi har ya samu wurin zama ma ya kwanta ya kamata mutum ya tunani waɗannan abubuwan nan ya kamata in ma kana jin bacci ka mirmije sosai dan ka ji su kowa ya tunanin wani tanadi zai makan shi domin wannan ita kadai ce hanya ta bin alqur'anin nan mutum ya samu imani ya samu taqwa shine kariya daga shiga wuta Allah ka taimake mu la'allahum yattaqun ko za su samu taqwa taqwa kullun za ku ji ana maganar ta miraran wa tikraran dan mutane su astu Ali bin Abi Talib wata rana da ya ga karatun zaune ba zai yiwu ba sai ya kwaso mutane yace ku zo mu tafi makabarta suka bi shi aka tafi makabarta ba a san me za a yi ba yana shiga makabartar ne assalamu alaikum dara qaumin mu'minin akai addu'a kamar yadda aka saba wajen shiga makabarta bayan ya gama addu'a yace inna diyarakum qad sukkinat wa inna amwalakum qad qusimat wa inna azwajakum qad tazawwajna bighairikum hadha khabaru ma indana fama khabarukum ya ce mun zo ne mu ba ku labarin abin da ya faru bayan ku kun zo makabarta ya ce gidanku yau wasu mutane ne a ciki ka gina ka gyara ka yi komi ka yi komi kana makabarta yau wasu ne ciki wa inna amwalakum qad qusimat dukiyar da kuka bari an rabas wa inna azwajakum qad tazawwajna bighairikum matan ku sun auri wasu mazan in ba ai sa'a ba ma ta auro ta sa a cikin wannan gidan da ka wahala kai ta auro wani kuma sun tare gidan kwanaki wasu da na ji wani malami ya ce ba akwai wani mai kuɗi ya yanke sunan dama ba a faɗin suna ya ce akwai wani mai kuɗi malam ba dare ba rana kullum neman kuɗi yake direban shi kullum yana complain ya ce gaskiya alhaji baya bari a huta wannan irin masifan neman kuɗi malam kullum a tafiya a je nan ya aikai nan a nemo kuɗi a tara a nemo kuɗi a tara ran nan katsam sai alhaji ya mutu mata ta gaje komi dukiya da haka sauran sai ce ita yanzu ai ba wanda ta saba da shi sosai kamar direban nan kawai sai ta aure direba ko shi direba ne ya aure ta ko ita ta aure dai oho shine direban ya dawo ya ce Allah da iko yake da ina jin tausayin kaina ina cewa oh alhaji yana wahalar da ni wajen neman kuɗin nan da wahala da ake wajen neman kuɗi a shaidu wahalar nan da alhaji ya sha ni ya sha mawa gashi yanzu ya mutu malam na mun gaje dukiya na aure mata wallahi an yi kuma ana kan yi ma mace da kake ganin ta nan kar ta sa ta dalilin ta ka ba Allah kai dai ka yi abin da aka saka a game da zamantakewa ka kyautata ka yi abin da ya kamata a yi amma a tsaya ka da ranka da han ka ga in ka mutu ta samu wanda ya fi ka ha za ka yi mamaki sai ta ma maimaita maganan cewa ashe tuntuni bata sani ba wahala banza ta sha ashe ga inda za ta ji daɗi ne nan ya zo ba ta sani ba da ka sani da ba ta sha wahala ƙarƙashin ka ba amurin mumkin sau da aka shi shi ya sa ya faro nan in dai gidanku ne da kuka sha wahala kuka yi ta to yau wasu ne a ciki ta auri wani ‘ya'yanka su zama bayan wancan kuma wataƙila maƙiyinka ne dole ta sa su su riƙa ce mai baba ya zo da kaya ce ku je ku kwaso dole kika da makabarta kuma gashi kai baka komai ba saboda haka yace masu gidanku wasu ne ciki dukiyarku magada sun raba kuma matanku sun auri wasu mazan wannan shine labarin da muka zo mu gaya muku ku kuma me za ku gaya mana ka ce ah ya amiral mu'minin ai waɗannan matattu ne ba su jin abin da kake cewa ce wallahi ba ku fi su ji ba sai dai ba ba su dama su yi magana ba ne da za a ce su ba da ansa da sun ba ku shawara aka ce da me za su ce mana ya ce za su ce wata zawwadu ku yi guzuri kafin ku zo nan inna khairar zadi taqwa mafi alkhairin guzuri da zaka zo lahira at taqwa shine maganar mahallin shahi at taqwa yace kun san menene taqwan nan yace huwa al khawf min al jalili wal amalu bit tanzili war rida bil qalili wal istidad li yawmin rahil shine ka hada waɗannan ya zama ko ina ka shiga kana jin tsoron Allah kana aiki da abin da Allah ya ce aka saukar shine alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar magabata sannan ka gamsu da abin da Allah ya hore ma dan ba za ka koshi ba in dai a nan ne in duk duniyar nan aka ɗauka aka ba kai kaɗai sai ka nemi a ƙaru wata ba za ka ƙoshi ba to gamsu kawai da wanda ka samu kai ta aiki tukuru dan kada ka zo ya mamaye ka kana neman ka ƙaro da yawa ka tara da yawa ba kai komai ba ka wuce ka yi da abin da ka samu wal istidad li yawmir rahil sannan kuma ya zama kana shiri kullum dan ranar tafiyan nan tafiya ce doguwa ba wanda zai guzurin kuma da zai ishe shi isa sai dai da rahaman Allah da falala Allah safarun tawilun ne wa zadi la yuballighuni tafiya ce doguwa kuma guzuri bai isa ba guzurin da za kai kace ya ishe ka ka gamsu da shi in ka je ka ga abin da za a lahira an ce da mutum zai zo tun ranar da maman shi ta haiho shi ya sa goshin shi ƙasa bai taba ɗagawa ba ya shekara ɗari biyar bauta Allah kawai yake ranar tashin alkiyama idan ya ga masifan da za ta faru a filin kiyama sai ya fashe da ihu ya sa ran ba zai tsira ba ma wanda bai taba ɗagawa ba to ya wanda bai komi ba saboda haka yace masu wannan shine saboda haka taqwa kun ga shi nan aka ce la'allahum yattaqun ko mutane za su yi abin da zai kare su da wancan ranar daraballahu masalan Allah ya buga misali yace rajulan fihi shuraka mutashakisuna akwai mutum wanda masu mallaka kamar yanzu a ce ne mutum wannan bawa ne yana da mutane wanda wani kowa bai daga ma kowa kafa a ce yanzu mutum yana da mutum ɗaya ne amma yana da iyayen gida guda shida kowa awa shida yake ɗauka ya ce yana son ko guda hudu za mu ce ko don muka ce awa guda hudu awa ashirin da hudu ne don haka raba mutum hudu nawa nawa za ta kama shida shida ko a ce yau yana da iyayen gida su hudu kowa awa shida ne zai zo ya mai aiki kuma ba mai ɗaga ƙafa shi ne mutta shaki suna kowa shi hakkin shi ya sani idan ya ƙara minti biyar a can wurin wannan sai an biya shi minti biyar ɗin shi kowa ya ce sai ka zo gidana ka yi awa shida kana aiki in kai lattin minti biyar ya ce sai an biya ni minti biyar ɗin da kaci in kuma ka je can latti ya ce shi ba sai ka ƙara min aka ake ta yi kullum wannan shi ne na ɗaya da shi kuma bawa wanda yake mai gidansa mutum ɗaya ne wanda idan ya zo ya yi aikin awa shida sai ya ce mai je ka huta je kai ma kai taka rayuwan ka je kai naka hidiman yanzu ba ruwana da kai ni kuma sai gobe kuma ka dawo ka ƙarin awa shida yanzu da Allah za a kwatanta wannan bawan wanda yake ƙarƙashin mutane hudu ba masu daga ƙafa da wannan bawan da yake ƙarƙashin mutum ɗaya wanda har yana ba shi lokacin hutu? Kun gane misali? To shi ne nan sai aka kwatanta, kwatankwacin wanda yake bautar wani Allah, kamar wannan bawa ne na farko, ya je ta nan ba wuri, ya je ta nan ba wuri, ya je ta nan ba wuri. Wanda ke bauta Allah kuwa, Allah kaɗai yake bauta ma wato mai gidan shi guda ɗaya ne, don haka ga wannan, yanzu bayan nan za su zama daidai? to shi ne ake so a gane don haka wanda ya riƙe wani Allah kullum wahala yake sha wanda ya riƙe Allah shi ko kullum cikin daɗi yana nan cikin jin daɗi shi ne aka ba mu misali nan da raba Allah matsalar rajulan fihi shuraka Allah ya buga misali ga mutumin da yake akwai abokan haɗaka a kan shi mutashaki suna kuma ba mai ɗaga ma wani ƙafa wa rajulan salaman li rajulin da kuma mutumin da shi kaɗai ne na wani mutum ɗaya mutumin kuma mai ɗaga ƙafa mai sauƙin hali hal yastawiya ne matsalan za a buga misalin su a ce daidai suke aka ce in ma ba ku gano ba alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah wanda suka gane ko su gode ma Allah gode ma Allah cewa godiya ita ce babban al'amari bal aktsaruhum la ya'lamun da yawa mutane ba su sani bane shi yasa ba za su gane ba in baka ba wanda zai so ya zama karkashin waɗancan masu yawan nan ya fi so ya zauna karkashin guda ɗaya sannan kuma ka ji ya rasulana ana gaya ma kowa dan in an fara da shugaba ana nufin kowa innaka mayyitun ka sani lallai tabbas tunda suna gurin ka domin annabi yana ta gaya masu yana ta gaya masu kai ayi hakuri abinda ko ba jima ko ba dade mutuwa ma zai yi mu huta aka ce haka ne abinda suka faɗa gaskiya ne innaka mayyitun tabbas kai mai mutuwa ne wa innahum mayyitun su ma masu mutuwan ne dan haka ba wanda ke da gida a nan wurin ko ka dauka ka ce menene komi naka kayan aro ne shi yasa aka ce ka san matsayinka na bawa ka san cewa komi nan ka samai kuma nan zaka bar shi in wani matsayi ne in wani ilmi ne in wani babban fada aji ne a nan ka samu kayan aro aka baka wata rana kawai mai shi zai aishi abin shi in kana son zaman lafiya ka sulhunta da shi ka yi abin da ya cancanta ka kyautata ka yi abin da ya cancanta za ka ji daɗi in kun haɗu in kau ba haka ba to za ka yi nadama ranar da kuka haɗu a lokacin da waɗannan abubuwan biyu ya ƙwace kayan shi baka da komi shi ko shi ne rabbu bai da buƙatar komi wurin wani duk abin da aka sa aka ce a yi na bauta ko a yi nemi wani abu to an ce a yi ne don kai ka amfana ba don shi ya amfana ba in ka sasanta da shi ko duk duniya suka lala suka bata da kai ba matsala in ko baka sasanta da shi ba in duk duniya suka ce suna son ka wallahi sai kai kuka in kuma ya sa ka kuka duk duniyan nan ba wanda ya sai hana ka kukan nan sai ya ga dama in kawai ce kai murna in duk duniya suka taru ba wanda zai sa ka kuka shine ake jibintan shi a zauna lafiya shine duk wanda ya koma da shi nesa da shi wallahi sai ya dawo ko yana so ko baya so shine kadai wanda ba a gudu a bashi sai dai ai gudu a dawo wurin shi ko an ruga dole a dawo kuma in an zo wurinsa aka samu mafaka an samu mafaka ta har abada in ba a zo wurin shi ba duk inda mutum ya shiga sai ya fito ya ce wayyo Allah saboda haka mutum ya gane wannan matsayi ya san shi bawa ne ya san Allah shine rabbu daga nan ya nemi sulhu kenan kowa mutuwa zai thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taqtasimun sannan kuma ku dinnan ranar tashin alkiyama a gaban Allah za a zo ana jayayya to ba wanda zai yadda ba Allah baya yadda ai jayayya la taqtasimu baina yadayya zai ce kakku jayayya gabana wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id na gaya maku gargadi nayi maku ba ku ji ba dan haka yanzu a shiga wuta ba maganan wani yazo ya ce wai wannan ya ja mai kai ka ja wa ya ja kowa an mai bayanin menene daidai menene ba daidai ba saboda haka an gaya ma mutum wa hadainahu najdai an gaya ma mutum hanyoyi guda biyu kada aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha wanda ya tsare hanyar nan ya rabauta wanda ya watsi da ita kuma yayi asara Allah ka tsare mu waɗannan sune ayoyi sharhul kalimat walaqad darabna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli matal mun ba ku misali ay ja'alna lil-arab fi hadha al-qur'ani mun sanya ma larabawa cikin wannan al-qur'ani min kulli matalin min al-umami sabiqa na kowane misali na al'ummomin da suka wuce amma su bayani la'allahum yatadhakkarun ko za su wa'astu ay yasta'izuna ay za su wa'astu ay fayatajazzaru ko fayanjazuruna sai zama fayanjazuruna ko sai zama sun samu gargadi sun gargadu an masu gargadi amma hum fihi min ash-shirki wat takrib akan abinda suke kan shi na shirka da ƙaryatawa su koma ilal imani wat tauhid zuwa ga imani da kadaita Allah kun ga shine babban abin da ake nema ko su koma su yi imani su kadaita Allah daga nan za a tsira Qur'anan Arabiyyan an sauka masu da Al-Qur'ani wanda yake da harshen su ai ghaira zai waje أي حال كون أي المثل المجعول قرآنا عربيا an sanya masu wannan misalin da aka sa masu Qur'ani ne wanda ake karantawa da Larabci la lubsa fihi babu wani cakudewa wala ikhtilafa babu sabani fala udhrun lahum ay fi adami fala udhra lahum fi adami fahmihi dan haka ba su da wani uzuri su ce wai ba su sani ba da harshen su aka saukar wa idraki ma'anahu ko riskan ma'anansa wa fahmi magzahu ko kuma fahimtar me ake so mutun ya aikata in ya ji ay suna, to misalin wannan mutashaki ay mutanazi'una masu jayayya li su'i akhlaqihim saboda mugun hali ba mai son ya daga ma wani kafa kowa so yake abin nan ɗinsa wa rajulan salaman kuma a kwatanta da mutumin da shi kuma khassa ne saliman li rajulin shi shi kadai ne na mutum daya la shirkata fihi li ahadin babu wata hadaka shi kadai kuma ga wancan mai saukin hali yace masa ka huta ko yana aikin yace huta in ma ya dauko aiki yace bari in kama ma a kwatanta su da waɗannan hal yastawiyani mathalan zai yu aljawabu la amsa ita ce abadan haka ba zai yu ba al-awwal fi ta'bin wa hiratin domin na farkon nan kullun yana cikin wahala yana cikin dimuwa ya rasa yadda zai yi wa tsani fi rahatin wa hudu'i bali shi ko na biyu kullun za ga shi cikin hutu sannan da natsuwa yana samun hankalin shi kwance alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ay ala zuhuril haqq akan bayyana gaskiya wa batlanil batil da bata ƙarya godiya ta tabbata ga Allah wanda yake bayyana gaskiya a fili kuma ya bayyana ƙarya a fili wanda ke so sai ya dauki wanda yake so innaka mayyitun ay muqda alayka maqdiyun alayka bil maut an hukunta cewa kai ma zaka mutu fi waqtihi idan lokaci yayi wa innahum mayyitun suma masu mutuwa ne ay kadhalika mahkumun alaihim bihi inda qidaya ajalihim su ma an hukunta za su mutu lokacin da ajalinsu ya kare kowa zai mutu in lokacinsa ya yi saboda haka wannan shine inda rabbikum taktasimun a wurin ubangiji za a yi ta jayayya ai ta tahakkamuna ila Allah fi sa'ati faslil qada za a za a kai kara kowa zai zo gaban Allah tabaraka wa ta'ala a lokacin da ake warwarewa ake hukunci a wannan fili na hukunci wa yakum Allahu bainakum Allah zai hukunci tsakaninku fi ma kuntum fihi takhtalifun a cikin abin da kuke sabani shi yasa mu aka umarce mu idan mutum yana sallah sadda zaka yi sallah musamman ta dare aka ce kace Allahumma rabba jibrila wa mika'ila wa israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wash shahada anta tahkumu baina ibadika fima khat fima kanu fihi yakhtalifun idini lima ikhtalafa fihi min al haqqi bi idnik innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim ka faɗi wannan in ka ga dama ka ce Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa bika amantu wa ilayka hakamtu wa bika khasamtu a'udhu bi izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladhi la yamut wal jinnu wal insu yamutuna idan mutun ya samu wannan yayi kyau matuka mutun ya rika yawaita wannan da daddare domin mutum yana tunanin cewa kada Allah ya sa shi ma ya shiga cikin wani rikici yadda za a je ranar lahira a yi rigima da shi kawai so yake yi ana zuwa yana rikici ana rikici sai dai kallo kana inda kuma zaka iya kallon domin wasu duk rikicin da za a filin kiyaman nan suna karkashin inuwa al'ashi suna kallo ana ta wannan rugunsumin su ko ba ruwansu Allah ka samu daga cikin su tun daga fitowa daga kabari mutum zai gane bai shiga rikici ba domin zai fito daga kabari kuma a gaga abin hawa ana ce mai kada ka damu la tafza'u kada ku firgita kar ku ji tsoro ga abin hawa ma zai hau da ku kuma ma'amurun ne shi abin hawan nan an ba shi umarni ya san yanda za a ya san inda za a da ya dau mutum fiu sai inda ake so a je can zai kai mutum ya ji wasu ko alhali suna nan suna ta fama Allah ka tsare mu saboda haka wannan za a zo fi ma kuntum fihi takhtalifun ay min ash-shirki abinda kuke samani akan shi na shirka ai wa tauhid wal iman wat takdhib waɗannan mushrikai ne waɗannan suna da tauhidi ana rigima waɗannan masu imani ne waɗannan su kuma sun ƙaryata ai ta jayayya wannan jayayyan za ta faru a can wurin amma wanda bai bi gaskiya ba ƙarshe al'amari ba zai ba da labari ba Allah ka tsare ni ma'anar ayat ma'anar waɗannan ayoyi aya ta 27 zuwa ta 28 walahu ay ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa laqad darabna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun ay yukhbiru ta'ala ay bima manna bihi 'ala al-'arab Allah tabaaraka wa ta'ala yana ba mu labarin kyautar da yayi malarabawa khasatan su sannan amma duk duniya gaba daya tunda al-qur'ani na kowa da kowa ne an aiko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da dukkan duniya li hidayatihim saboda shiryar da su da yayi حيث جعل لهم في القرآن الكريم من أمثال الأمم السابقة في إيمانها وتكذيبها ومن الله تبارك وتعالى يا با لا ربا ولا باري da harshen larabci da harshen su inda ba wata wahala suna ganewa tangaram aka ba su kissoshin al'ummomin da suka wuce game da waɗanda suka yi imani da waɗanda ba su yi imani ba wa salahiha wa fasadiha sannan da waɗanda suke gyararru da waɗanda suke mabannata wa najatiha wa kufraniha da waɗanda suka tsira da waɗanda suka yi asara wa kullu zalika ay bi qur'anin arabiyyin la iwaja fihi duka wannan an bada labarin nan da harshen qur'ani larabci wanda babu karkata a cikin shi babu bawauci kai tsaye yake ay la lubsa fihi wala khafa wala ikhtilaf babu maganan cakudewa babu maganan wani abu da ya boye wala ikhtilaf babu sabani a ciki lafiya lau ai wannan fa'ala zalika lahum Allah yayi masu wannan babbar kyauta ne la'allahum yatadhakkarun ko za su wa'astu ayyatta'izuna su wa'astu fa yu'minu wa yuwahhidu su imani su kadaita Allah tabaaraka wa ta'ala wa yanjuna min al'adhabi wa yas'adun sai su tsira daga azaba sai su rabauta ya Allah ka samu tsira daga azaba Allah ka samu daga cikin wanda za su rabauta ba dan halimu ba wannan shine babban abin da in mutun ya samu ya gama samun komi akwai na harani mutataliyani na ɗaya da na biyu darbul masal ay dhikruhu shine an ambato maku wal masal as-sifatul hasana shine a kawo sifa mai kyau walin nasi annan da aka ce mutane ay jinsun nas wasu daga cikin mutane wa yadkhulu fihi al-arabu awwalan farko za a fara sa larabawa li'annahu bi lughatihim domin qur'ani da harshen su ne wan nasu tabi'una lahum sannan mutane su biyo fi zalika duka wannan domin qur'ani na kowa da kowa ne nan ma na biyu ghaira dhi iwajin babu maganan karkacewa ciki ay lakhtilafa fihi babu sabani wala tadad babu maganan kishiya a ga wata magana can a warware ta a can iri ɗaya ne wala lahan fihi babu maganan kuskure na karkacewa wala shakka ay qala sha'ir ko shakka babu wani yake cewa wa qad ataka yaqinun ghairu dhi iwajin min al-ilahi wa qairun wa qawlun ghairu makdhubi wani mai baiti yana cewa wa qad ataka yaqinun abin da ya zo maka Allah ya zo maka da wani abu wanda babu shakka game da shi tabbas ne gaira zai wajen babu wani karkacewa babu wani baubauci a ciki ya zo maka ne minal ilahi daga Allah tabaraka ta'ala wa qaulun ghairu makdhubin kuma magana ce wadda babu maganan ƙaryatawa a ciki babu maganan ƙarya a cikin alqur'ani to da haka waɗannan Allah ya yi maka wannan kyauta ya fito ko aya ta 29 wa qauluhu ta'ala ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا ace Allah ya bada misali kuma ga mutumin da yake kamar yadda na bada misali wannan bawa ne yana da iyayen gida har guda hudu kuma ba mai daga ma wani kafa kowa hakkin shi yake so da kuma wannan wanda shi kuma na mai gida ɗaya ne wanda shi kuma kawai mai saukin hali ne shin zai zama misalin su su zama ɗaya ila akhiril aya har zuwa ƙarshen aya هذا مثل من جملة الأمثال التي ضرب الله للناس wannan shine wato wani daga cikin jumlan misalin da Allah ya bayar ga mutane dan su gane la'allahum yatadhakkaruna ko za su wasu wa huwa mathalun lil mushriki alladhi ya'budu iddata aliha wannan misali ne aka bayar ga mushriki wanda yake bautan abubuwa da yawa cewa shi kullun wahala yake sha wal muwahhid alladhi la ya'budu illa Allah da kuma wanda yake mai kadaita Allah wanda shi kadai Allah yake bauta mawa kaga ba za su zama daidai ba kamar yadda na bada misali wal mushriku ay mithluhu rajulun shi mushriki kwatankwacin sa kamar mutum ne wanda yake rajulun yamlikuhu ay adadun min ar-rijal wato wanda mutane da yawa ne suka mallake shi min zawil akhlaqi sharisa wanda suna da halaye mai muni masu gautsi wa tiba al-jaffa da kuma ɗabi'u irin marar tausayi babu wani tausasawa وهم يتنازعونه suna jayayya kowa yace ai masa hada yaqulu lahu ta'ala wannan yace zo nan wal akhar yaqulu yaqulu lahu ijlis wannan yace kai zauna wannan yace taso wannan yace zauna wa thalith yaqulu lahu qum wannan yace bai tashi ai fa huwa fi hiratin min amrihi zaka ga kullun cikin dimuwa yake al'amuransa la rahata badanin babu maganan ya huta a jiki wala rahata damirin wa nafsin babu maganan zuciya ta huta ko lumfashi yanzu yanzu nan wannan zai kira shi mai tsawa in kuka kalli wannan misalin ka kwatanta shi wal muwahhid shi ko mai kadaita Allah mithluhu rajulun salamun ai mutum ne wanda yake shi kadai tsantsa ai khalisun wanda shi kadai ne wa salimun li rajulin wahidin kuma mai mutum ɗaya ne mai shi ai wannan amiruhu wa nahihi mai bashi umarni da cewa yayi ko ya bari wahidun shi mutum ɗaya ne hal yastawiyani shin yanzu zai tsara zama daidai waɗannan mutanen ai ar-rajulani wal jawabu la amsa shine ba zai yusu daidai ba la iz bainahuma kama bainal hurriyyati wal ubudiyya yace domin wannan bambancin su kaman a ce wannan ɗa ne wannan a ce bawa ne ai kaga bambancin su da nisa wa qawluhu ta'ala alhamdulillah dukkan yabo daga godiya aka mu tsaya nan kafin nan bari mu je na har mu dawo idan muka zo can zamu ga nahar na uku nahar na hudu nahar na biyar sune a cikin wancan ayan daraballahu mathalan rajulan fihi shuraka mutashakisuna wa rajulan salaman hal yastawiyan magana abun na uku nahar na uku menene ma'anar mutashakisunan nan ai mukhtalifuna kenan masu sabani ba su haduwa da juna ai muta'asiruna masu tsananin fahimtar juna yuqalu rajulun shakasa wa sharisun wa darsun ana cewa mutum rajulun shaksun mutum mai mai hal mai wuya hali wa sharisun mai mugun halaye wa darsun duka halin shi wanda ba su mai gautsi wa yuqalu ai shakasani fulan ana cewa wani yayi jayayya da ni ba daga kafa ai ma kasani kamar misali ya rike man kaya ko yayi man kaza wa shahani yayi man rowa yayi man duka dai wannan fi haƙƙi ga haƙƙi na duka mutum mai wannan halin ya hada su mugun hali na uku na hudu qara al-jumhur salaman wa qara ghayruhum saliman haka wasu ka karanta wani yace salaman li rajul wasu kace saliman ai bi ma'ana khalisan wanda yake tsantsa bi ma'ana al-qira'atayn duk ma'anan qira'an wahidan wa huwa al-khulus li malikin wahid shine idan abu ya kadaita ga mamallaki guda ɗaya sai a ce saliman ko salaman duk wannan nafsun bi ma'ana na shida shine na abun nan na biyar na biyar shine al-istifhamu na inkari wannan tambayan ta musu ce da aka ce hal yastawiyani masalan a nuna ba zai yiwu bane ai la yastawiyani kenan masalan mansubun ne ala tamyizi wannan an sa mai nasaba ne akan bambance magana li nisbati yastawiyan saboda a dingina wannan yastawiyan ai la yastawiyan ai fi ayi shay'in ai muyyazali duk wani abu da ya bambanta zan gano cewa waɗannan ba za su zama daidai ba ya fito ko wannan shine nan sai aka ce alhamdulillah yabo da godiya ai as-sana'u bil jamili wato yabo da abu mai kyau lillahi wa shukril azimi lahu subhanahu wa ta'ala wannan shine ayi yabo shi yasa ake so mu yawaita cewa alhamdulillah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya ma diyarsa yace idan kika tashi da safe kika ce subhanallahi wa bihamdihi wala quwwata illa billah ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun wala hawla wala quwwata illa billah a haka ne a a ba haka bane ko a cewa akai subhanallahi wa bihamdihi la quwwata illa billah ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma wannan shine daidai aka ce idan mutum ya faɗi wannan da safe to yayi kariya daga duk wani abu wanda baya so idan ya faɗi da yamma kuma yayi kariya daga duk abin da yake tsoro saboda jinjina ma Allah ya bannan da aka yi da godiya kuma kullun godiya tana da amfani matuƙa shi yasa aka sanya ta cikin silsila min a'malil qulub mutum ya rika godiya suna daga cikin ayyukan zuciya godiya tana sa ni'iman da aka samu ta tsaya tana sa wadda ba a samu ba kuma a samu an ce idan mutum ya ce yana godiya to ya zama yana rike ni'ima wadda take almaujuda wadda aka samu ai tahfazun ni'matal mawjuda tana tsare ni'iman da mutum ya samu wa tajlibun ni'matal mafquda sannan tana jawo kuma ni'iman da ba samu ba idan kana godiya ko kina godiya to mutum yana tsara ni'iman da ya samu kuma yana nemo wanda za a samu ka tsara wanda ka samu wanda za a raba kuma za ka samu in kana godiya amma in mutum baya godiya yana cikin matsala shi yasa godiya tana da gayatu ahammiya da cewa alhamdulillah babu wata kalma da mutum zai faɗi ma Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ya fi so kaman ya buɗe baki ya ce alhamdulillah shi yasa aka ce idan mutum ya ci abinci ya gama zai biya idan bai hamdala ba idan ka ci abinci da manufan ka ci kai bauta sannan ka ci ka gode ka ce alhamdulillah to za kan kare ma zunuban ka tashin farko sannan kuma ba za a yi ma tara abincin ba ka biya a lahira dan ka ci kayi godiya kuma dan manufan kai bauta amma duk mai cin abinci bai godiya sannan kuma ba dan bauta ba to in an je lahira za a kawo mai bil ya biya mutum zai iya biya yasa magabata idan suka sa mun karanta cikin iddatus sabirin wani ya ce abin hawan shi ya ɓace ya ce idan aka dawo mai da abin hawan nan zai yi godiya da kalman da babu kamarta cikin nan sai ga abin hawa ya dawo sai ya hau abin shi ya ce alhamdulillah sai ɗaliban shi suka ce malam ka ce za ka yi godiya da kalman da tafi kowace kalma ya ce shi ta ce na ce alhamdulillah idan ka ce alhamdulillah kalma ce wadda ga ta dai wajen gani kaman gajera amma ba a yi kamatta ba ba za a yi kamatta ba wajen jin daɗin kalman wurin Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ran nan na bada misali nace shi yasa kalman farko da zaka fara faɗi bayan ka ka kori kowa ka tabbatar da Allah ka ta da iqama zaka yi sallah ka ce Allahu akbar to daga nan sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ka faro da wannan to ka faɗi kalman da duk abin da zai biyo baya sai dai wanda ya kama da ita shi yasa in babu ita ma ba sallah ita ce mafi girman kalma mutum ya buɗe bakinsa ya ce ma Allah tabaraka wa ta'ala alhamdulillah to nan in ma wasu ba su ce ba sai Allah ya yabi kanshi da kanshi ana gode ma Allah wa shukuri ay al'azim lahu sannan mutum ya gode masa idan mutum yana yin wannan ko addu'a yake yi idan dai kana addu'a ka jinjina ma Allah ka gode kai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai abin da zaka samu nan muka karanta nan kwanaki ko in ce kwanan nan da mata muka maimaita cikin wannan littafin Jila'ul Afham aka ce idan mutum yana da wata bukata wurin Allah tabaraka wa ta'ala ko yana da ita a wurin wani dan adam sai ya yi sallah raka'a biyu sai ya jinjina ma Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi Allah a cikin wannan kaman ya ce la ilaha illallah Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah in ya ga dama ya ƙara Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta tusqini wa anta tumituni wa anta tuhyini ya jinjina ma Allah ko kuma mutum ya ce Allahumma antal ahadus samad Allahumma inni as'aluka bi annaka antal lahul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ko ya ce Allahumma in- in- wannan Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal hannanul mannan badi'us samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya jinjina ma Allah da wasu kalmomi da ake bukata na jinjina sannan yayi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yace la ilaha illallah al-aliyyul azim subhanallahi rabbil arshil azim alhamdulillahi rabbil rabbil alamin اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين أكتشي إن دي متنيي ونن يا سامو saboda haka menene makasudin abin godiya na ciki jinjinawa na ciki mutum ya jinjina ma Allah ta'ala ala annahu rabbu kun gani ko akan shi rabbun ne wahidun wa ilahun wahidun duk ka ba an fade shi a cikin can ba ka ce shi rabbu ne ka ce shi ilahun wahidun ne la ghairuhu wala rabba siwahu mutum yayi wannan duk wanda yayi wannan ya san girman Allah tabaraka wa ta'ala ya jinjina ma Allah amma abun takeici shine bal aktharuhum la ya'lamu da yawa mutane ba su sani ba maimakon mutum ya koma wurin Allah ya kuka sai ya koma wurin wani ya ta kuka mutum a cikin masallaci bai ci minti biyar yana kuka wurin Allah ba amma zai iya zuwa wurin wani kwana uku yana zuwa bai ba ga wani ba sai dai sakon yan sako ya ce kawai ya ce ku bari sai gobe kun dawo kuma ba shi ma ya faɗi ba ba amma gaya mai ba ko ko ya ce jibi ka dawo da karfe goma ka dawo duk ba a gaya mai ba bai ma san an zo ba to ka ci wannan wahalan a banza baka samu komi ba ka zauna a banza ka wuni a banza wani har sallah yake rasa a wurin saboda kada a neme bai bai zo ba ko a ce ya shigo bai kusa to shikenan kuma gashi ba samu ba da zama kai wurin Allah kai kuka in ke ce da zama kika a ɗakin ki akan darduman ki kika yi kukan abin da ke damun ki Allah tabaraka wa ta'ala kafin kai kukan ma ya san za kai kukan ya san me yasa ka kukan ya san me kake ma kuka saboda haka zai baka fiye da abin da kake tunani to amma ba yi ba mutum ya kasa zama a masallaci ya roƙi Allah ma zai iya zuwa wajen wani ya ta fadanci kwana da kwanaki kuma bai samu ba ko kuma a bashi guntu kudi ba nan na taɓa ku labari wasu mutane suka tashi daga nan suka tafi gidan wani suka je gidan wai sun zo ganin shi za a fara azumi kamar irin wannan lokacin za a fara azumi aka zo masallacin gidan shi za su yi sallah shikenan sai suka ga shi ya samu sallah duka kawai ya tashi bai bai zauna ba shi ana sallamewa sallar isha'i ya tashi da shiga gida su kuma guda biyu da suka zo ɗaya kawai da ya ga zai shiga gida kawai sai ya datse raka abi suka samu sun samu raka abi sai ya datse kawai ya bi shi shi kuma ɗaya kunkuma ya kunkuma da sauri tun da an tare masa shi ya ruga ya same shi ya ce ranka ya daɗe ya ce ah ba kai ne naga kana ciko sallah ba ka samu ba ya ce eh ni ne naga za ka shige gida kuma na san in ka shige ba za mu iya ganin ka ba ya ce to kai da ke sallah ya ce a ai ba sallah ta kawo ni dama gidanka ba ni na zo ne in ansa za a fara azumi na zo in samu wani abu kuma in ka shige na san ka shige kenan ce a sai shi ma ga wannan ya rugo da gudu kim kim kim kim ya iso ya ce ok kai ka tsaya ka cika ya ce ni ma na dai sauri na bubbuga ne zan kaka shige ba mu same ka ba ya ce abin takaici malam sai ya ɗauko dubu uku ya ce to kai da ka cika ga dubu uku kai kuma da kai rabi ga dubu ɗaya da ɗari biyar ku tafi suka yi ta dariya suka ce mun gode mun gode mun gode suka tau dukkan dubu hudu da ɗari biyar to da yanzu masallaci suka tsaya fa da wurin Allah kai kukan fa yanzu dubu hudu da ɗari biyar su duka ko guda ɗaya aka ba dubu hudu da ɗari biyar a wannan zamanin me za ta yi mai to kaji mutum bai iya kuka gaban Allah ya ci lokaci amma yana iya zuwa wurin wani ya yi kukan banza in ba ya sa'a ba sai ka gama ihun ka yi kukan ka gama kukan ya ce duk da aka je ka sai gobe ka dawo ko sai jibi ka dawo ko kuma ya ce shi ma kai kukan da kake yi ni ma ka tarar da ni ne a tsugunne nike ni ma kai kana tsaye ni ma tsugunne ko ko kai kuka ni ma hamma sau da mutum ya koma zuwa ga Allah da waɗannan kalmomi mutum ya rika roƙon Allah Allah ya ba mu mafita bal ai yace matsalan shine aktarul mushrikina mafi yawan mushrikai la ya'lamuna ai adama tasawi rajulaini su ba su san cewa waɗannan mutanen baya yiwa su zama daidai ba wa zalika li jahlihim wannan saboda jahilcin su wa fasadi qulihim da kuma wato lalacewan tunanin su wa qawluhu ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun ka sani fa kai mai mutuwa ne suna ma gurin mutuwa zaka mutu نزل لما استبطأ المشركون موت الرسول صلى الله عليه وسلم wannan ta sauka ne lamma stabara al-mushrikuna mautar rasul sallallahu alaihi wasallam ay la shamatata fil mauti innaka satamutu ya rasulana wa sayamutuna sun gani ne annabi ya dade suna ta sa rai ya mutu da wuri sai suka ga jinkiri cewa kai ai mu mun so ma a ce kawai ya mutu an huta tuntuni sai aka ce kada ka damu da wannan maganar tasu babu wani maganan zagi ga mutuwa dan mutun ya zage ka da mutuwa ya zage abin da shi ma mutuwa zai yi dan haka kada ka damu da abin da suke cewa za ka mutu su ma kuma za su mutu saboda haka wannan shine abin nan ɗinsu akwai nahar namba na nawa ne namba na shida ko lamma salima al-khasmu bi annahu la yastawi al-muwahhid wal mushrik yayin da aka gano babu maganan jayayya idan da aka ce wannan yana da hadaka da mutane wannan kuma shi kadai ba yadda za a kwatanta su wannan ta'ayyana hamdallahi ta'ala wannan yasa dole ne a gode ma Allah لا يعقل أن يقول المرء باستواء الرجل الذي يشترك فيه عدة رجال والآخر الذي هو خاص لرجل واحد domin mai tunani ba yadda za a yi ce mutumin da yake da uwayen gida da yawa kuma a kwatanta shi da wanda yake da uban gida guda ɗaya waɗancan masu mugayen hali wannan shi kuma mai hali mai kyau a ce duk su zama ɗaya wa kadhalika alladhi ya'budu ilahan wahidan kamar haka ne wanda yake bauta abun bauta ɗaya la yastawi ma'a man ya'budu alihatan muta'addida ba yadda za a yi a kwatanta shi da wanda yake bautar abubuwa da yawa abu na bakwai qara ba'duhum innaka ma'itun wa innahum ma'ituna haka wasu suka karanta maimakon mayyitun suka ce don amza wata rana tana tsayawa matsayin abin nan din ya'un ne saboda haka sai aka ce ma'itun wa innahum ma'ituna wal mayyitu bit tashdidi shi ko mayyit bit tashdidi huwa min ay huwa ay man huwa sa'irun ila al maut shine wanda zai zai halin mutuwa wal mayyitu bi sukunil ya ay man faraqatul haya shine wanda ya riga ya mutu ma ay fi hadhihi al aya ay na'yu li kulli insanin bil maut a wannan aya ana sanar da cewa kowa ya san zai mutu komin daren jifa aka ce komin nisan jifa kasa za ta zo laraba suna cewa mahma tsala layl wala budda min tulu'il fajri wa mahma tsala al umru fala budda min dukhulil qabri duk yadda jifa ta yi nisa dare ya tsawo to wata rana gari zai waye duk yadda rayuwa ta yi tsawo wata rana sai an shiga kabari shi yasa ake so mai hankali ya rika lura aka ce ya ibn adam alayka an ta'lam wa tataqid anna kullama marra alayka sa'a aw yawmun aw usbu'un aw shahrun aw sana fa alayka an ta'lam wa tataqid anna lubnatan min lubnati hayatika qad marrat ya kai dan adam ka sani duk lokacin da awa ɗaya ta wuce ka ko aka samu kwana ɗaya ko aka samu sati ɗaya ko aka samu wata ɗaya ko shekara ɗaya abin da ake so mutum ya gane shi ne wani babban ginshikin rayuwarsa ya wuce har abada an zartare shi kenan an kwanyi kusa da makabarta saboda haka wannan shi ne yake cewa haka kowa ya san abin nan ne fi hadhihi al-aya na'yu li kulli insanin bil maut idh anna rajulan na'a li rajulin akahu domin wani yayi ma dan uwansa sanarwa yana cewa dan uwanka ya mutu dan uwanka zai mutu wajadahu ya akulu sai tadda shi yana cin abinci bai mutu ba faƙala lahu wannan sai wani sai ya ce masa aikul faƙad nu'iya ila ahi min qablika yace kai ka ci abincinka an manya wannan irin sanarwar ta mutuwa gabanin kai dan haka ko ka ci ko kana ci ma mutuwa za kai faƙala wa kaifa wa ana awwalu man na'ahu yace ya za a bayan ni ne farko wanda na fara sanin cewa an yi sanarwar mutuwa kowa ma zai mutu faƙala lahu ai qad Allahu ilayya min qawlihi ai Allah ya sanar da ni mutuwa cewa kowa zai mutu yace innaka mayyitun wa innahum mayyitun dan haka dan wani ya ce ma maka mutu kada ma ka jawo shi ka ce wa ya bata mare to menene in ma ka mutu ko shi ya dau abun mutuwan ma ya kwada ma ka mutu kai ma zaka je can ka jira shi ma zai mutu da kansa ta fanti ya zo can ku hadu ka cikume shi ka rike shi ka ce a je gaban Allah dan me ya kashe ni a tambaye shi daga kada ka ji tsoro dan wani ya ce zai kashe ka shi ma zai mutu wata rana ko dai ya mutu da kanshi wannan a cewa mallam ya mutu bis saifi mata bi ghairihi ta'addadatil asbab wal maut wahidu wanda bai mutu da takobi ba ma ko bai mutu da bindiga ba ko bai mutu da makami ba zai mutu da wani abun hanyoyin mutuwa suna da yawa amma mutuwar ɗaya ce kowa sai ya bi ta wurin kowa sai ya mutu wa qauluhu ta'ala sannan ka ce innaka mayyit wa innaka thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taftasimun sannan ba haka nan ku dinnan jama'a ranar tashin alkiyama za ku je gaban Allah ana jayayya ay mu'minukum wa kafirukum mu'mine da kafirai za a yi jayayya qawiyukum wa da'ifukum mai raunin ku da mai karfi duka ay taqifuna bayna yaday Allahi kowa zai tsayu gaban Allah tabaraka wa ta'ala wa bi hukmi wa yahkumu Allahu bainakum fima kuntum fihi takhtalifuna kuma Allah zai hukunci tsakanin ku cikin abin da kuka yi sabani akan shi Allah ka samu cika da imani min umuri wannan addini wa dunya ma'an za a tattauna a yi maka hukunci game da abin da ya shafi addinin ku da abin da ya shafi rayuwa gaba ɗaya Allah ka samu dace Allah ka samu cika da imani waɗannan su ne ayoyi hidayatul ayat abinda zamu koya cikin waɗannan ayoyi ga sunan guda hudu mashru'iyatu darbil amsali lil mubalaghati fil ifham wal hidayati liman ay yuradu hidayatahu yana da kyau shari'a ta yadda abu ga misali a kawo misali a ba mutum misali mai kwakwalwa zai yi tunani akai saboda a bayyana ma mutum yadda zai fahimta sosai in ana so ya shiryu da wanda ake so ya shirin ana buga mai misali yakan gane irin waɗannan misalan da aka bada a fili ai ya fito wannan bawa ne na jama'a da yawa wannan bawa ne na mutum shi kada ya a fili wannan misalin ya fito abu na biyu bayanu mithlul mushrikina mathalul mushrikina wal muwahhidi an bada misalin kwatankwacin mai mai hada Allah da wani da wanda yake kadaita Allah wannan shi mushriki ne wannan baya hada Allah da kowa wal mushriku fi hiratin wa ta'abin shi wanda yake mushriki kullun yana cikin dimuwa ne fa yana cikin wahala wal muwahhidu fi rahatin wa hudu'i balin shi ko wanda yake kadaita Allah kullun yana cikin hutu sannan kuma ga natsuwa hankalin shi kwance abu na uku taqariru anna kullu nafsin dha'iqatul maut dha'iqatul maut tabbatar da cewa kowane rai zai dandana mutuwa kullu nafsin dha'iqatul maut kowace rai za ta ɗaddana mutuwa wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah sakamakon ayyukanku kawai za a ba ku ranar tashin alkiyama wa man zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda aka nisantar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna ranan ya rabauta wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai bace face wani dan jin dadi ne mai rudu zai rudi mutum kaman tabbas amma ba tabbasa ce abu na hudu bayanu anna khusuma ai satakunu yawmal qiyama bayanin cewa lalle ranan kiyama za a yi jayayya za a yi gardama domin duk wanda yaga zai shiga wuta rannan zai iya kokarin sa ne yaga bai shiga ba ko ta wace hanya ko yace bai sani ba ko yace bai gane ba ko yace a dawo duniya ya sake duk za a nemi wannan tamanniyat ake ce masa wanda ba su da amfani shi yasa aka ce alkayisu mai hankali mai wayo man dana nafsahu shine wanda yake bincika kansa ya ga me ya aikata wasta'adda lima ba'da al-maut sannan yana tanaji dan abin da zai zo masa bayan mutuwa wa taraka 'ala Allahi al-amani ya daina burace buracen nan kada sai ya je can ya rika burin a dawo ba zai yi ba wa yaqdi Allahu ta'ala fiha bil haqqi Allah zai hukunci ran nan da gaskiya li'annahu huwal haqq domin Allah shine gaskiya Allah ka taimake mu akwai tunatarwa da zan yi ko na minti daya haka kun san ranan nan nayi magana nake cewa da aka kawo maganar tsarin biyan kuɗi ɗari uku ko ana cewa mutane in wanda za a samu da za a samu miliyan uku da za a samu abin nan mun san dama da wuya ba wani abu ne daga Allah amma dai an samu mutane da yawa kuma wani ma zai bada sama da haka nan to da na sanar da cewa mun gama biyan bashi wasu sai suka ɗauka kamar maganar ta ƙare kenan ba gama aiki muka yi ba ba ca ne mun gama aiki ba cewa ne mun gama biyan bashin da ake bin mu ai kun ga lokacin mun faɗi cewa damuwan mu ma shine ana ma bin mu bashi am ana ma bin mu bashi to wani yanzu aka tura mai sai amfani da wannan sai ce ba an ce an gama ba ba ba, ba aikin ne aka gama ba ba cewa muka an gama aiki ba cewa muka an gama biyan bashi bashin da muka ciyo na rodi da wane ne an gama biya inda ma ba dan Allah ya sa mun samu trailer da aka ƙara kawo mana wata sabuwa ai lokacin kuma da sai mun ƙara ma sayan siminti dan simintin da muke da shi ranar nan saman nan sai da ta haɗiye shi gaba ɗaya sai da aka shiga cikin sabuwar trailer aka zaftara sosai aka ƙara kuma dama wannan lokacin da aka zo aka je maganar wancan mai abin nan wanda ya kawo ce yana jin tsoro aka ce siminti ba zai isa ba shine sai Allah sa ya aiko mana da trailer ai aikin bai kare ba saboda haka ba ta muka an gama aiki ba wasu su daina cewa in an sun ga an tura masa cewa a ci gaba su ce a ai su sun dauka an gama aiki ne ba aikin aka gama ba bashin da ake bin mu ne tunda mun faɗi muku damuwan mu kuma kuma ta dame ku da muka ce yau abin da ke damun mu ma har mun ciyo bashi lokacin ana bin mu wajen miliyan 17 da wani abu kuma banda abubuwan da muke sayan wasu kayan tunda wasu ba bashi ake bamu ba sowa muke dole sai da kuɗi mu je mu sau amma wancan an bamu bashi yan uwa sun bada bashi kuma sun kyautata sun bada bashin nan har ma na ce wani ya rage mana miliyan uku a cikin ma bashin an biya miliyan biyar da dubu ɗari hudu sai ya ce ya yafe miliyan uku duk wannan mun yi bayani to amma ba muna nufin an gama ba ne saboda aka da Allah wanda ya san zai ci gaba da badawa ko ma ba zai badan ba a yi haƙuri ba sai an yi mutum ya ga text ɗinsa ya ta turowa kuma yana cewa yana son ya confirming an ce an gama aiki sannan kuma yanzu an ƙara cewa a kawo ba ba aiki aka ce an gama ba bashi ne muka ce mun gama biya saboda haka wani kuma dama mun sani ko ma shekara nawa za a yi ana yi shi ba zai yi ba wani kuma zai yi fiye da haka wasu ma sun tuttura ma ƴan uwansu da abokansu wani ma bai san wurin ba kawai wanda ya tura ma wa ya sani ko wanda ya tura mai ne ya sani kawai shi bai san ma magana aiki ma ma kuma sun yi saboda haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu kuma sannan nan wurin da nake maganan nan akwai alamomin da in Allah ya yarda za ku ci gaba da dai addu'a addu'o'in nan da ake ta yi muna sa ran insha Allah su yi tasiri musamman muna cikin watan karban addu'a na san abin da yasa na ce ai abun nan din na ƙara dagewa muna ganin hasken addu'o'in nan da ake yi mana saboda haka a ƙara dagewa da addu'a yamman nan muna so ta haɗo ta dawo cikin nan wurin kamar yadda muka sama nan wurin diga nan ma muna so mu samu katangan nan diga kawai mu tsallake da izinin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka a ƙare mana addu'o'i muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu kuma wanda Allah ya bashi da abun nan ba ba gamawa akai ba in kuma yanzu akwai wanda zai zo ya ce mu koma gefe mu ta kallo kawai sai dai mu dauko kayan mu mu shige cikin masallacin wannan yayi mana mu ba dole sai an ba mu kuɗi ba in kayan aiki ne kamar yadda aka kawo trailer nan in akwai wasu trailolin a kawo in akwai sauran kayan aiki a kawo in ma mutum ya zo ya ce a'a mu ja gefe shi yanzu zai zuwa har ƙarshe ai an samu wasu a wasu garuruwan mutum ɗaya shi ya gina masallacin amma mu muna son a ta yin aikin gayyan nan mun fi jin daɗin ma aikin gayya saboda in aikin gayya ne kowa shi ma ya bada gudunmawar shi kaga lokacin da aka gama mutum ɗaya ba zai ban ma wasu ya ce su za su yi ta gyarawa ba kowa sai ya ga shi ma fa da kayan shi a ciki ya kamata a ci gaba da maintaining ana gyarawa domin gina masallaci da riƙe shi ba ƙaramin aiki ba ne abu ne babba tun kuma abu ne wanda ake so ko wanda ya asasa abun baya nan a ci gaba da yi tun ya zama na wanda ya gina shi kadai in baya nan mutane suka bari in fanka ta lalace a ce da dai alhaji na nan in wuta babu su ce da dai alhaji na nan to ƙarshen ta wata rana masallacin kuma zai rushe ba da za'a da haka yana da matukar muhimmanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana masallaci aiki ne na jama'a aiki ne na gayya ce sa masallacin Madina har sai da ya sa hannu aka yi da shi amma bayan nan wasu sun sa kuma wasu sun yi ta sawa a lokacin ma Usman bin Affan shi ya saye gidajen da ke kusa da wurin gaba daya ya ce a ƙara masallacin kuma ya ba waɗancan filaye ya kuma biya su kuɗi su je can su gina kuma yanzu mun samu wanda za su yi mana haka su ce su kawai abin masa su ci gaba har su ƙarasa wannan yana da kyau yayi muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu kuma ina jin daɗin waɗanda suke cewa ma ba za su yi ba sai sun zo sun gani ko sai sun turo an gane masu mutum ya zo ya ganin ko ya turo a gane masa ya gani a zahiri yana da kyau haka sai ga abin da zai yi muna fata Allah ya taimake mu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbana ya arhamar rahimin ya dhal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بخير اللهم آسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين